أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah muna yabo gare shi da ya ba mu rayuwa da lafiya ya kuma haɗa mu a wannan masallaci masallacin galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan maraice na juma'a 26 ga watan ramadan a shekara ta 1445 a lissafin hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne biyar ga watan hudu a shekara ta 2024 a lissafin miladiya يقول الله تبارك وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا من شرح dunkulallen sharhi akan me wannan me wannan kalmomi suke nufi ko mun fara karanta maganar malam mai tafsiri muka tsaya a farkonta inda ce ai fa idza faraghtum min salatikum salatal salati khawfi in kuka gama sallar ku wannan sallah ta tsoro wa gairi da kuma ma wata sallar daban wanda ba ita ba fadkurullah fi jami'i ahwalikum wa hayatikum to ko ambaci Allah a kowane yanayi naku a halin juyowa daga wajen jihadi yayin da yaƙi ya ajiye makamansa to akan hanya sawa'un akan abin hawa kake ko a tafe a zaune a kishin gida an zo hutawa ko dai a wannan hali to a ambaci ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ma'anar wannan qiyaman wa qu'udan wa ala junubi a rika ambatan Allah hakanan kuma wannan ambatan Allah ya zo bisifa amma wato da lafazin da yake nuna gamammiyar ma'ana zai iya ɗaukar kowanne dikiri na adbaris salawat zai shiga ciki dikiri mutlaq yayin da mutum yake tsaye yayin da yake zaune yayin da yake kishin gide a halin natsuwarsa bayan an gama yaƙi hakanan wasu sun ambaci abin nufi salatin nawafil sallar nafilfili a yi su in an gama sallar farilla dina cikin ma'anonin da malami suka ambata shi ne nan yake cewa fadkurullah fi jami'i ahwalikum wa hay'atikum da dukkan yanayi naku da duk halayen da kuke ciki ku ambaci Allah walakin khussat salatul khawfi bidhalika lifawa'ida an keɓe sallar tsoro an ambace ta da wannan sifar da cewa bayan an gama ta a ambaci Allah domin me sallar tsoro tana da tana da tare da firgici da tashin hankali da shagalar zuciya da tsoron mutuwa lokacin da zuciya da jiki an raba su to yayin da aka gama kana buƙatar ambatan Allah wanda zai haifar maka nutsuwa sai ka dawo cikin hayyacinka ko yawwa don haka in an ambaci Allah bayan sallar tsoro yana ƙara samar da nutsuwa ta zuciya da nutsuwa ta jiki to ga fa'idojin yin haka da malam ya ambata minha daga cikin waɗannan fa'idoji annal qalba salahuhu wa falahuhu wa sa'adatuhu bil inabati ila Allah ta'ala fil muhabbati wa imtila'il qalbi min dhikrihi wa sana'i alayhi shi ko ita zuciya wa ita zuciyar mutum da gyaruwarta da zamanta kenan nagartacciya shine nagartatta da kuma cin nasararta da farin cikinta da tabbatar da buƙatar da take so ta cimma to yana samuwa ne bil inabati ila Allah ta'ala a koma zuwa ga Allah duk mutumin da yake son zuciyarsa ta ci nasara ta samu nutsuwa imani ya ƙaru da yaƙini sannan mutum ya zama yana da zuciya managarciya to babban abin da ake so shine komawa zuwa ga Allah fantsama da dilmiya cikin wani abu da ba na Allah ba ba zai taimaka wa zuciyarka ta samu nutsuwa ba wannan zance yana nan a cikin alkur'ani wurare da yawa ala bi zikirillahi tatma'innul qulub duk mai neman nutsuwa to hakika da zikirin Allah zai same shi kuma sannan ya hada da me da komawa zuwa ga Allah Allah samu dace da cikar zuciya da ambatan Allah da yabo gare shi da kuma muhabba da zama tana tsananin son Allah wata shekara can baya kamar shekarun da kuke ambatawa sha wajen biyu ko uku a wajen bayanin me ake nufi da mahabba da nau'o'inta ko mun yi magana me ake nufi da son Allah yawwa yadda soyayya take tsakanin bawa da ubangijinsa to dole ne bawa ya so Allah son da babu wani babu wata manufa babu wani halitta da zai samu irin wannan matsayin a zuciyarsa kun gane babu wani abu da Allah ya halitta ko wani mutum ɗan adam da Allah ya halicce shi ko mala'ika ko aljini da ya kai matsayin da ya cancanci ya samu irin soyayyar da kake wa Allah a cikin zuciyarka a ce ka ɗosana ka bashi wannan shine tsantsar tauhidi ya zama san da kake wa Allah ya fi san da kake wa kowa in an ce kowa to kowa ya shiga ciki kar ka haɗa Allah da wani ka matso da shi kusa da Allah wajen soyayya wajen ambatanka shi sa ɗan uwa mu gyara lamarinmu na tauhidi mu gyara mu gyara shi yadda muke ɗaukar lamarin Allah akwai wasu daga cikin bayan Allah waɗanda mun ba su matsayin da a zuciyarmu Allah bai samu wannan matsayin ba mu dai ba mu ba shi ba shi kan ya cancanta ko mun bashi ko ba mu bashi ba amma mutane da yawa suna fifita wasu da suke so sama da Allah ko saboda jahilci ko saboda son zuciya babban abin jahilcin a ciki shine rashin sanin alƙadarin Allah rashin sanin waye Allah ana dai faɗa an yi imani da shi la ilaha illallah muhammadu rasulullah amma wani in ka bar shi zai iya rantsewa da abin da shi yake ganin ya fi masa ba ana yi ba rantsuwa da wani wanda ba Allah ba da ambatan ma na baki wasu sun fi ambatan wani ba Allah ba ko da wani nan babban mutum ne mai daraja bai kai Allah ba wani shi ne abin da nake so mu fahimta yau sai ya zama zuciyarka ta cika hal da san Allah kuma mun sani duk mutumin kirki ko musamman annabawa ba sa cin karo da Allah maɗaukaki wajen wata manufa ta ɓangaren irada ko yawwa da maganan niyya al-qusud wal irada babu duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so yace ayi to shine abin da Allah ya ce ayi zaka ba raba kafa zaka yi nan Allah daban manzon Allah daban wajen da'a ba da'a wajibi ne kai wa Allah kai wa manzon Allah man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah amma duk da haka wajibi zuciyarka ta gamsu cewa Allah shine mahalicin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama shine mafi girma da daraja a bayin Allah bawa ne shi ba shine Allah ba don haka haƙƙin Allah a baiwa Allah haƙƙin manzan Allah a baiwa manzan Allah sallallahu ai ba wahala fahimtar wannan ko to zuciyarka sai fa ta bambance ka san in ana maganar Allah to babu wani mahaluki kuma da zai zo kusa ana zancen tauhidi ne da kaɗaita shi da siffofinsa da sunayensa da bauta masa ba kowa kusa da shi kuma wanda ya fi kowa koya mana wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka irin yadda zaka ga wasu wallahi yadda suke ambatan manzon Allah ba sa ambatan Allah nan kuma karkacewa ana nuna a don me za a nuna kenan manzon Allah ba shi da daraja to Allah ba shi da daraja ko ba za ku hango haka ba dole sai wancan gefen wajibi ka gano Allah sama yake da manzon Allah shi ya halitta shi kuma shi manzan Allah sallallahu shi ne shugaba a bayin Allah ya fi jin daɗi a girmama shi da kiransa bawan Allah baya son sarauta baya son mulki baya son kuɗi wannan da ya tarkacen duniya ba shi ya zo neman sa abin da ya fi komai muhimmanci a wurinsa shine shi ya bauta wa Allah kuma ya isar da saƙon Allah a san Allah tun daga lokacin da Allah ya bashi annabci yana shekara arba'in har ya bar duniya aikin da yake bai fita daga wannan ba abduhu wa rasuluhu bai taɓa kiran mutane su bauta masa ba shi sa za ka yi mamakin mutane yanzu nema suke yi a nemo ƙofar da za a ce to ai kaza ma ya halatta ai da annabi kaza ma ya halatta wallahi ko ya halatta ka kira annabi ka kira Allah lokaci guda ya kamata ka ji kunya Allah kawai zaka kira maganar bauta ba maganar halatta ba ce maganar mai Allah ya ce ayi kun gane me nake nufi da wannan zancen ko ya halatta ko an ce maka ya halatta da haka ba magana ce ta ta buɗe ƙofofin ya halatta ya halatta ta wasuli da annabi ya halatta ko a bayan rayuwarsa ko duk ba wannan ba in ya halatta ma a tsantsance ai wa Allah shi kadai shine aikin mai tauhidi bawan Allah na yi laifi wannan abin shine wajibin ka fahimta yawwa wallahi an riga an yaƙe mu emotionally sai ga mutum yana faɗi wani magana ma har tsoro yake faɗi wani abu za zo a yi masa hayaniya a ce maƙiyin annabi saboda masu tauhidi ba su ce maka maƙiyin Allah ba ko? yawwa ya kamata a gane Allah fa shine Allah shine mai sarauta shine mahalicci babu wanda ya kusa da shi haka tilas ne a bambanta shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma kokonto yafi kowa daraja a cikin halittar Allah a cikin halitta amma in aka ce ga halitta ga mai halitta to waye a gaba mai halitta to wannan shi ake so zuciyar mutane ta bambance ta sani amma ba kawai komai ka kari muka ce to me zai hana ai matsayin nasa ya kai kai yanzu ka isa kamar lissafa matsayin manzo Allah ai baka san ma matsayin manzon Allah musulmi duk wanda ya san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zai imani da shi a yadda yake yadda ubangijinsa ya bar shi wanda ya fi ka saninsa ya fi ka sansa ko akwai wanda ya kai Allah san manzan Allah su babu to ya bar shi a matsayin abduhu wa rasuluhu to girmama manzan Allah shine kai ma ka bar shi a abduhu wa rasuluhu kai koyi da shi iya abin da za ka iya don ka ɗauki komai da ya aikata ma ya fi ƙarfinka abin da yake na ibada ba za ka iya ba wahalar da ya sha a addini wallahi ba za ka iya ta don haka a kwantar da hankali a bautawa Allah alaƙa da Allah kuma ana yin ta ne mu ba mu ba ko ya halatta kai ta wasu likaci ya Allah dan kaza dan kaza in ma ya halatta ni abin da ke so ku gane in wannan ma ya halatta ya kamata mu ji kunya Allah da ya mana ni'ima shi ya kamata mu tafi gunsa mu nema duk abin da za mu nema kuma mu roƙi Allah ya yi salati ya ƙara daraja ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai laifi a wannan to musuluncin annabi dai wannan shi ne amma duk abin da mutane suka zo aka zo mutane da shi daga baya bautar dan adam matso da shi kusa da Allah ba shi siffofin Allah ai shi ma zai iya kaza to me ya hana ya zama kaza me ya hana ba wanda ya hana amma kai dai baka isa ba Allah ne ya isa abinda Allah ya faɗa mun yi imani da shi abinda manzon Allah ya faɗa mun yi imani da shi abinda ko Allah bai faɗa ba manzon Allah bai faɗa ba san zuciyar dan adam ba za ta sa a yarda da shi ba an fahimci wannan abu Allah samu dace don haka wajibi ne ya ce fil mahabbati wa mtila'il qalbi min zikrihi zuciya ta cika da ambatan Allah da san Allah wa sana'i alaihi da yabo ga Allah wa a'zamu ma yahsulu bihi hadha al maqsud as-salatu mafi girman abin da wannan abin neman zai iya tabbata da shi ita ce sallah التي حقيقتها أنها صلة بين العبد وبين ربه والله دوة علاقة ذاك يد الله توبة كي علاقة سلة سلة تافي قومي باك تشانس da dama da za ka ji kana magana da Allah shugabanka a duniya sai ka cike fom ko? yawon in ka cike sai an yi shawara za a ganka ko ba za a ganka ba za ka iya zuwa a ce a da Allah a yi haƙuri yau ba za mu ganka ba haka za ka taho kana jin haushi ko in ka shiga gurinsa dama sai ka cire waya ka cire mai duk sannan ka shiga haka ne in kuma ka shiga dole kai haƙuri da abin da za a ce maka dan kai ne a ƙasa kuma kai kai kanka haka ne to amma Allah baka neman izinin kowa wajen magana da shi kowanne ka musulunta a hannunsa in da mutum ba musulmi ba ne ka musulunta a hannunsa ya haɗa ka da Allah ya ce ka ce ashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah to in ka tashi magana da Allah ba za ka waiwaye shi ba ba gunsa za ka je ka ce to zo mu tafi ka raka ni dama kai ka gaya mun shi ni ban san shi ba da haka ka tsaya a gefe ina faɗa kana gyara mu babu wannan alaƙar wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an wai musulmi da ya samu wannan gatar amma ya daina ta lalube ya kamo wannan ya saki ya lalubo wancan ya saki ina kaga wannan bar masu girma da girmansu Allah ba su girma da waliyan Allah da salihan bayan Allah ƙara musu girmansu amma kai ka tashi neman aljannar ka to ba ruwanka da sai ka makalo wani ka jawo rigarsa dan a san kuna tare Allah bai san ka bane sai ta hanyar kana bacci yana kare ka yana baka abinci numfashi a hannunsa yake wancan kuma yana can ma a kabarinsa bai san me kake ba yaushe za ka za ka roƙi Allah sai ka ce ya Allah wani ɗin nan saboda shi bayan kai ɗin ba wani abu ka rasa ba wajen sanin Allah ba ina nufin kafi duk malamai kafi annabawa kafi waliyai ba amma kana da damar kai alaƙa da Allah kuma in baka san wannan ba to ayan barka a baya kai ne aka jefa a cikin hasara kuma ran da Allah zai maka hisabi ba zai ce me yasa baka san wani ba baka san shehu wani ba baka san shehu wani mutum ɗaya a cikin mutane shi za a tambaye ka shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka san shi ko baka san shi ba ka yi imani da shi ko baka yi ba amma wala duk wanda ba shi ba ba za a tambaye ka na'am ba za a tambaye ka komai ba sai musulunci to amma musuluncin wanne shine musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tambaye ka Allah shi ka bautawa ko ka hada da wani saboda kana son sa sannan a tambaye ka addini wanne kai musulunci kai ko ko wani sannan a tambaye ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka san shi ko baka san shi ba ko akwai wasu tambayoyin a na kabari dai iyakar su kenan Allah samu dace ya jama'a wallahi kar ku bari a yi muku fashi saboda sentiment da ake daukar mutane an mai da addini gaba ɗaya ya koma na emotion a ziga ka a harzuka ka cewa me yasa ba za a yi kaza ba duk musulunci ba akan haka aka gina shi ba an gina musulunci ne akan me umarnin Allah saƙon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kawo mutane ba ku fahimci wannan ba na san duk kun fahimta to Allah ya samu dace wa minha daga cikin fa'idojin sanya sallah cikin wannan alaka anna fiha min haqa'iqil iman wa ma'arifil iqan ma awjaba an yafridaha Allahu ala ibadihi kulla yawmin wa layla ita sallah a cikinta wajen mu'amalar da za a yi da karatu da tsayuwa da karatu da ruku'u da sujada da addu'o'i da ake a sujada da zaman tahiya da zama tsakanin sujada da sauransu duk waɗannan mu'amaloli a cikin ta akwai haƙa'iƙin iman akwai wasu abubuwa na tabbatar da imani haƙiƙanin abin da ake cewa imani to duk akwai a cikin sallah ya itiqadat aqwal ko da af'al sallah ta hada duka wata ibadar zaka ji ibada ce badaniya wata ibada ce qalbiya wata ibada ce maliya sallah kuma ta hada duka ibada ce qalbiya ko qauliya kuma badaniya ai an gane wannan to mana yake cewa shi akwai haqa'iqul imani wa ma'ariful iqani da abubuwan da suke su ne sababin samar da yaƙini a zuciya an gane? to duk suna nan sun kai yawan da sun kai girman da shi ne dalilin da ya sa aujaballahu ko aujaba an yafriba Allahu ala ibadihi wanda su suka sababa Allah ya farlanta sallah akan bayinsa kowanne dare da kowanne yini saboda wannan sirrin da ke cikin sallah ومن المعلوم أن صلاة الخوف سنن أبو نتوى صلاة صوره لا تحصل فيها هذه المقاصد الحميدة وأن منفو في أبن يبو باسا ساموا صلاة صوره ko ko ba ku gane ba idan sallar tsoro ne kaga kana tsoron a kawo hari kana tsoron hari akan kanka akwai wani abin da baka cika shi yanzu ba gashi mun yi magana a sallar tsoro cewa har wasu rukunai da wasu sharuɗa duk an ɗauke maka su saboda an san ba a nitsa kake ba da haka haƙa'iƙul imanin nan da kuma ma'ariful iqani da za su ƙarfafa maka imani da yaƙini babu su a sallar tsoro an fahimci wannan yawa irin yadda za ka same su a sallah wadda kake ba a halin tsoro ba bi sababi ishtighali alqalbi wal badan saboda da zuciyarka da jikin duk sun shagalta wal khawf da kuma tsoro fa amara bi jabriha bi dhikri ba'daha wannan abin da aka rasa a salatul khawfi na nutsuwa da kwanciyar hankali da shagaltuwa shi yasa sai Allah dan a gyara wannan naqasin da aka samu a sallar tsoro sai ce to ai zikiri ka ambaci Allah fa idza tuma'nantum sannan fa aqimus sala ma'ana fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum in kun gama sallar to wasu shi yasa wasu malamai suka ce ku yi nafila shine ma'anan ambatan Allah ko azkar ma'ana tasbihi da tasbihi ko da hailala da hamdala da salatin manzon Allah duk suna ciki waɗannan al'adkar to kun ga abin da ka rasa na nutsuwa a lokacin salatul khawfi da zikirin nan zaka kwafe zaka maye wancan makwafin abin da ka rasa shi ne abin da malam ke nufi ana wa min ha daga cikin fa'idar anna al-khawfa yujibu min qalqi al-qalbi wa khawfihi shi tsoro yana haifar da raurawar zuciya da razanarta ma huwa mazinnatu li da'fihi wanda irin wannan abin suka tattaru da yawa shi ke haifar da a ce zuciya ta raunana wa idza da'ufa al-qalbu ita ko zuciya in ta raunana da'ufa al-badanu sai kaga jiki ya raunana mafi yawan abin da ke sa mutum ya kasa yin aikin da'a matsala ce a zuciyarsa ko ba magana ce ta kasalar asali a zuci take ita ce take fitowa kuma sai ta yi tasiri a kan jiki kun gane zance na to shine abin da malam yake faɗa a nan galibin cutar da shaidan ke sawa a zuciyar mutum yake fara dasa shi kafin jiki ya ɗauka yanzu wani in an ce ya tashi ya yi wani aiki na jiki sai ce wallahi ya gaji yau azumi yake kaza da kaza da amma yanzu da an ce ga wani abu guda biyu ana rabawa ko ana gudu in an ce ana raba wani abun duniya wanda ya kwanta nan ya ce yau azumi ya ya lakaɗa shi haka kuke cewa ko yanzu na zaga ya zabura ya tafi da gudu ya kafa layi yana ture-ture ko a ranar ne haka muke ko ba haka muke ashe menene ya haifar da wannan kasalar zuciya ce zuciya ce ta karbi cewa ta gaji to in ka bari shaidan ya nukurkusai maka zuciya to ba za ka amfani ba shine nan yake faɗi idan zuciya ta raunana ba'ufal badan an muqawamatil adu sai zama jiki yayi rauni ba zai iya tunkarar abokin gaba ba nan ana zancen abokin gaba physically tun da zancen yakin yaƙi muke muna magana akan yaƙi idan zuciya ta raunana to jikin ba zai iya ɗaukar makamin ma ya fuskanci abokin gaba a filin yaƙi ba wa zikru lillahi wal iksaru minhu ambatan Allah da yawaita shi min a'zami muqawwimatil qalbi ambatan Allah da yawaita shi yana cikin abin da ke tsaye da zuciya ta tsaya ta tsike ta yi tsam ta yi ƙarfi ka tsaya kyam da ita ba abin da ke firgita ta yi razana ta to wannan ana samun sa in kana ambatan Allah amma la duk mutumin da ya nisa da ambatan Allah ba tasbihi ba la ilaha illallah ba alhamdulillah to zaka ganshi jikinsa yana da rauni ne saboda zuciyar ta mutu zaka ka lazimci ambatan Allah ya kai bawan Allah yawa a lazimci ambatan Allah musamman ina amfani da wannan dama yau juma'a juma'a kuma a cikin watan ramadan wadda bayan ita ba wata juma'a da za ta zagayo a watan ramadanin wannan shekara ka yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan dama ya mana umarni musamman ranar juma'a musamman kafin rana ta faɗi kana zaune kana jiran abin shan ruwa maimakon zuciyarka ta rika haƙilo a kan kunun da za a kawo da ƙosai to ta rika tunani da kuma zikiri da addu'a a kan kafin rana ta faɗin nan ka tattaro abin da kake so ka roƙi ubangiji lahaza ɗin nan ta idan ka roƙi allah allah yana amsawa mafi yawan malamai sun tafi zuwa ga cewa kafin rana ta faɗi naka ka yi amfani da wannan dama kuma sannan kana gama addu'an nan rana tana faɗuwa ka shiga daren 27 wanda yana cikin dararen da malami suke cewa yana cikin dararen da ake aka fi sa ran lailatul qadri a cikinsa duk da cewa yana intikali zuwa sauran mara-mara 21 23 da bakwai ko da tara duk waɗannan mu lura da su galibi yanzu shaidan da wayoyi ko da yake shi ya turo wayoyin sun shagaltar da zukatan mutane za a ga wallahi yanzu galibi muna zaune muna jiran abin shan ruwan ma hankalin duk akan waya yake lokacin azkar din nan da za su sa mana wanda su ne shine qutul qulubi shine abin da zuciya take ci zikirin nan da tsoron Allah da tazkiya da gyara zuciya da tsayawa da gaskiya da tunanin abin da tunanin girman Allah sakamakon sanin halittarsa duk waɗannan abubuwan su ya kamata a ce bawa ya shagalta da su ba wani abu daban ba wa minha anna dhikra lillahi ta'ala ambatan Allah ma'a sabri wa thabati sababun lil falahi wa dhafari bil a'da'i ambatan Allah tare da haƙuri da tabbatuwa kar a tsorata shine ma'anan wannan tabbatuwa din as-sabat shine karka gudu daga gun abokin gaba sababun lil falahi to sababi ne na a ci nasara wa zafar bil a'da'i kuma a samu victory a ci nasara akan abokan gaba kama qala ta'ala kamar da Allah madauki ce ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan ya ku masu imani waɗanda kuka ba da gaskiya in kun haɗu da wata ƙungiya ta kafirai a wurin yaƙi fasbutu ku tabbata ai Allah ke shi ya ba da ran kuma shi ya ce ka tabbata ka tsaya kar ka gudu me abu abu abu ɗayan biyu ne zai faru me da me mutuwa shine ka samu shahada ko ko kuma cin nasara ko ka ci nasara musulunci ya ɗaukaka ko a kashe ka ka samu shahada wani ya biyo bayanka ya aikata abin da za a samu wannan ɗaukakar kuma abin da ya samu ba lalle ya kai naka da ka samu shahada ba kun gane wannan ai Allah samu dace to in kun haɗu da ƙungiya ta kafirai fasbutu ku tabbata wadhkurullah kun gani anan ma sai aka haɗa da zikirin Allah eh kada ka bar domin idan kana cikin tashin hankali babban abin da ya waje ba a haɗa ka da shi shine tuna Allah domin in ba a haɗa ka da Allah ba da ambatan Allah in ka ga wani abin tashin hankalin da damuwa da rikici sai ka koma shirka ka manta da Allah amma in bakin ya saba da Allah to ba za ka bar tauhidi ba kun gano sirrin wannan abu da haka daga ka shiga tsanani nemi bakinka ya saba da faɗin Allah domin wani ruɗanin da zai zo shaidan dab da lokacin mutuwa haka zai zo maka ya sa ka kafirta sai sama kokonto ce kai a in ka tafi can ɗin ma za a yi afuwa ko baka ce la ilaha illallah ba kawai ka ce ba za ka faɗa ba me yasa malamai suke zancen in mutum ya zo mutuwa an tsaya a kansa za a umarce shi a ce ya ce la ilaha illallah ko ba za a umarce shi ba zance mafi karfi shine za a iya umartarsa ba matsala masu malami suna tsoron kada ya ce a'a hankali ya tashi to ko ya ce a'a iblis ne yake kokarin ya hana shi kar ku damu da wannan yawwa musulmi musulmi ne ya zo mutuwa a ɗauke shi haka a musulmi ko ya faɗi wata kalma a manta da ita a rabu da ita an gani lokacin gargara ba a rushe abin da ke zuciya Allah ne kuma mai wannan hukunci wanda da ba musulmi bane a lokacin ba zai musulunta a karba ba wanda ko yake musulmi duk abin da ya faɗa ba za a damu da shi ba don haka yana nan a musuluncinsa an gano wannan daga kar a riƙe wa mamata mummunan zato yawwa kai dai ka tsaya a kan gawarsa a sallar jana'iza kai masa addu'a ya Allah ka gafarta masa muddin yana cikin ahalil qiblati yana cikin ahalin ƙibla to ka tsaya a yi sallah tare da kai Allah ji kansa Allah gafarta masa ya cancanta shi da ubangijinsa yana da matsala ba ruwanka gara ka samu lada wajen yi masa addu'a a ce bai cancanta ba abin da za a shi ne an dawo maka da addu'arka ko ba haka ba an gane yawwa wannan in bai cancanta ba kenan amma mai la ilaha illallah mai kallon alƙibla ana kyautata zaton insha Allah ya cancanta to dai zancen mu shine a hada firgici da razani da tsoro to a hada shi da ambatan Allah anan ake samun nasara fasbutu wadhkuru Allah kaseeran la'allakum tuflihun ku ga duk abin da malami faɗa yana cikin ayan nan ko ku gane ba me yace a farkon zancen sa anna dhikra lillahi ta'ala مع الصبر كو والثبات سبب للفلاح إنا فلاح ميكي تفلحون كو يوا إنا ثباتي فاثبتوا الصبر إنا cikin ثباتي domin haƙurin ne yasa ka tsaya guri guda ka tsike sannan me ya sababin wadkuru wadkuru Allah la'allakum tuflihun kun shi yasa aka yi rabdin abin aka ce wadkuru Allah sai aka ce la'allakum ko ambaci Allah ashe kenan an an jeranta su ne zikiru sabab an ambaci sababi me sababin zikirullah me musabbab din shine alfalah yawa alfalah sai ce fa amara bil ikthari minhu sai Allah ya umarni a yawaita ambatan Allah fi hadhihi hal a wannan hali ila ghairi dalika min al hikam kai banda wannan akwai hikimomi da yawa da za a iya talammusin su a kwakwalo su a gano su wa qawluhu fadin Allah madauki da yace fa idza tuma'nantum fa aqimus salah in kun natsu ku tsaye da sallah ai idza amintum min al khawfi واطمأن واطمأن واطمأنت قلوبكم وأبدانكم كما زكاتنكم suka nutsu jikinku ma ya nutsu in kun fita daga tsoro zuciya ta nutsu jiki ma ya nutsu fa'atimmu salatakum alal wajhil akmali to tunda yanzu an samu nutsuwa in sallah ta taso wace iri za a yi kun cikakkiya za a yi yanzu ba zancen a rabu gida biyu wasu suna gadi wasu suna sallah ko ba zancen ka rasa raka'a ɗaya tare da liman ba zancen ka cika sallar ka kai kaɗai ka sallame ko ka tafi duk babu fa'atim abin nan fa'aqimus sala alal wajhi al akmal al ma'ruf yawwa to sai a cika sallah yadda take a kammale zahiran wa batinan bi arkaniha wa shurutiha da rukunanta da kuma sharuɗanta wa khushu'iha wa sa'iri mukammilatiha da khushu'inta da sauran abubuwan da suke kammala ta da mustahabbai duk a hada ai sallah mai kyau inna salata kai sallah fa kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah fa lallai ta kasance a kan muminai mecece ita kitaban abin farlantawa ne mawqutan wanda aka hada shi da lokaci ai mafruḍan fi waqtihi abu ne da aka farlanta shi a cikin lokaci fadalla zalika ala fardiyatiha wannan ya nuna sallah farilla ce sallah farilla ce me ma'anan farilla me ma'anan wajibi dole idan mutum ya bar wajibi me ya cancanta hukuba duk abin da yake farilla wajibi in ka bar shi ka saba wa Allah kuma za a rubuta ya ‘yan uwa musulmi sallah sallah sallah ba abun wasa ba ce a kula da ita musamman kuma sallah a cikin jam'i annabin Allah sallallahu Alaihi wasallam lokacin da ya zo rasuwa lokacin da su ma yake taso masa ya tashi zai shiga masallaci ya sallah a matsayin liman da sahabbai sai zazzabi ya tsananta a kansa sai suma sai koma ya zauna ya kasa tashi aisha ta jika tsumma ta sa masa a goshi sai ya dan farfado sai ya sake tashi zai shiga masallaci zai salla sai su nan ya sake dawowa to wannan damar da zai samu lokacin da ya farfado kafin ya ce bari ya shiga sai ce assala assala wa ma malakat aymanukum dace ina ka shedinku ku mai da hankali ku kula da sallah kuma ku kula da abin da daman ku ta mallaka ma'ana ku kula da bayinku kar ku tsananta musu a aiki ku duba fa ashe kula da haƙƙin ɗan adam ina masu human rights ku duba ku ga irin wannan maganar wadda ya kamata a rubuta ta da ruwan gwal a sa ta a ko'ina a cina wa mutane yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya damu da ɗan adam da ya zancen sallah sai ya zancen wa ma malakat aymanukum haka nan yake cewa wastausu bin nisa'i khaira ku dauki wasiya ku karbi umarni dangane da mata kar ku zalunci mata ku ba su haƙƙin su kamar Allah ayo ba kama ba ne tabbaci Allah ya san za a zo a shiga irin wannan yanayi hmm? lokacin da masu ƙaryar taimakawa ɗan adam za su zo suna da'awar su suka fi kowa sanin mai ɗan adam yake bukata hmm? in yana son ya saba wa Allah su goyi bayansa idan kuma yana son ya da'a ga Allah su karya masa zuciya su hana shi ko ba haka suke ba sannan ku duba ku ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kansa a cikin wannan wasiyar da ya bayar sai ya ɗauko maganar bawa wanda a cikin halitta a girman ɗan adam shi ɗan adam ɗin da yake ɗa ya fi ƙasƙanta bawa kaga su ba zancen ma a girmama ɗan adam firi ɗan adam ba a'a ɗan adam ɗin da yake ma ƙarƙashin bauta ƙinni to shi ma a ɗago shi a san haƙƙinsa shi yasa annabi sallallahu ya koyar da sahabbai ko abinci suke ci su rika samun lokacin da za su cira ɗaya daga cikin bayinsu masu yi musu aiki kai wanke hannun ka zo mu ci abinci duk wannan ɗabi'a ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo su ci abinci sai ka ga wani a ranar habbaci ba zai iya ba saboda farin ciki wanda ake wulakantawa ka zo ka ce zo ka zauna wace gari kawai kuma ka ce je ka an yanta ka me ba a yi haka nan mata annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada umarni a kula da haƙƙin mata a kula da haƙƙin mata zaka zaluntar mata babban laifi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam har yana cikin wato kusa da tafiya zuwa ga ubangijin sai bar wannan duniyar yana cikin abin da ya mai da hankali yake magana a kansa sannan kafin nan babban abu ya magana akan bautar Allah kar a riƙi masallatai ko kaburuka kai kaburuka a rike su a matsayin masallatai da ake bauta wani wanda ba Allah ba har ya tsine wa yahudu da nasara la'anatullahi ala yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida yace Allah tsine wa yahudu da nasara sun rike kaburukan annabawansu wata rana in muka zo bayani ma kwatuna mun ma yi zancen wannan lalla kashe shi buhati zai fi dacewa me yasa annabi sallallahu alaihi ya amfani da qubura anbiya'ihi bai ce salihihim ba sai ya tafi sama zuwa ga annabawa dan ya tabbatar da cewa annabawa ma ba su cancanci a bauta musu ba an gane abu yawwa wannan abin da yahuda suke da kirista suke suna bauta wa annabawa irin yadda kirista suke worshiping jesus komai su ce jesus har a wurinsu ba sa girmama allah mahalicin jesus akan shi jesus sun ɗauka wani abin kirki suke kuma shirka ce a haka suka zama mushrikai masu bautar wani wanda ba allah ba allah kyauta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan tsinuwa a kansu saboda suna bautar wani wanda ba allah ba allah kyauta allah ya tsare allah shiryar mu ƙarasa wannan guri yace wa tuma'annat mun yi inna salati kanat ana almu'minina kitaban mawquta ay mafruḍan fi waqtihi fadalla dhalika ala fardiyatiha wa anna laha waqtan la tasihu illa bihi kuma tana da lokacin da bai inganta ayi ta a wani lokaci ba in ba shi ba wa huwa hadhihi alawqat allati qad taqarrarat inda almuslimin waɗannan lokuta da suka tabbata a wurin musulmi صغيرهم وكبيرهم ƙananansu da manyansu alimihim wa jahilihim malamansu da jahilansu wa akhadhu zalika an nabiyihim muhammadin sallallahu alaihi wasallam sun liki wannan ne daga annabi mu muhammadu sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi da fadin sa da yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah irin yadda kuka ga ina sallah su musulmi mu musulmi al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga wurinsa muka ɗauki waɗannan lokuta ɗin irin yadda na ambata mana jiya cewa mala'ika jibrilu allah ya aiko shi ya nuna wa manzon allah sallallahu alaihi wasallam lokutan sallah wa dalla qawluhu ala almu'minin fadin sa da yace ala almu'minin yana nuni ala anna salata mizanul iman akan cewa ita sallah ita ce ma'aunin imani eh scale din da za a gwada kana da imani shine sallah eh shine scale din da za a dora a gwada imaninka wa ala hasabi imanil abdi takunu salatuhu kuma gwargwadon ma'ana abin nufi anan gwargwadon irin yadda imaninka yake da ƙarfi haka za a ga sallarka tana da kyau ko? yawwa mai kyakkyawar sallah alama ce ta cewa yana da ƙaƙƙarfa kuma nagartaccen imani an gane? wanda ba shi da imani nagartacce zai zama siffarsa irin ta munafikai ce sallarsa ba mai kyau ba ce yana miƙewa ne da kasala yawa yura'unan nasa suna nuna wa mutane wala yadhkuruna Allah illa qalila wa takum ko ina ne yake cewa wa ala hasabi imani al-abdi gurgudan imanin bawa takunu salatuhu sallarsa za ta kasance haka gurgudan imaninsa wa tatimmu wa takmulu haka za ta cika wa yadullu dhalika ala anna al-kuffara wannan yana mana nuni akan cewa su kafirai wa in kanu multazimina li ahkamil muslimin ka hali zimmati ko da kamar daga cikin wato kafiran da suke kafiran amana suna karkashin shugabancin musulmi duk da suna lazimta suna wato tsaye akan bin dokar kasar musulmi annahum la yukhatabuna bi furu'i ad-din kas-salati nan wani kauli ne ko cewa su ba a neme su da aikata furu'in addini ba wannan mas'ala ce da malamai sun tattauna ta a kutubul aqaidi kama tahaddathu anha wa naqashuha wa tanawaluha bil kalami wal hadith wal istidlal wal istinbat fi kutubil fiqh al mutawwalah cikin littattafan fikihu da littattafan aƙida an tattauna wannan shin waɗanda ba musulmi ba za a kama su da laifin rashin yin abubuwan da ba na aƙida ba shi ne furu'i da yake nufi za a kama su da laifin rashin yin sallah kuma da aka ce muminai su sallah har da su a ciki? me za ku ce? ba su ka tabbata? na? eh nan shi ne mafumin mukhalafan dama da malam ya ɗauka yace inna salata kanat alal mu'minina daga cikin dalilan masu cewa hum ay al-kuffar la yukhatabuna bi furu'i shari'ati akwai wannan dalilin waɗanda kuma suka ce yukhatabun sun kawo ayoyin suratul muddathir ko da ake tambayar ma salakakum fi saqar yan wuta ne ma salakakum fi saqar me ya amsar su qalu lam naku min al musalli wa lam naku nut'imu al miskin ma'ana ba ma sallah ba ma zakka shine ma'ana to sallah da zakka a cikin me suke a dai wannan taqsimin furu'i ne ko usulan ce usulin ana nufin aqida furu'in kuma ana nufin fiqhu ko misali dai a istilahin da malamai suke magana da shi to kun ga gashi waɗancan an azabtar da su saboda ba sa sallah su da bakin su suka faɗa ga su a wuta kai haka me shigar da ku wuta suka ce ai saboda ba ma sallah to sai malamai suka ce da sallah ba ta cikin abin da ake nema a gunsu da ba su faɗe ta ba su kuma masu wannan ƙaunin sai suka ce ai sun faɗi sallah ne saboda a cikin wajiban da kowanne mumini yake aikatawa ya bambanta da shi daga wanda ba mumini ba sallah ita ce babba an gane wannan dai duk yana cikin abin da malamai suka tattauna a cikin littattafan fiqhu da kutubul aqida yanzu ba mahallin wannan bane ana gane zancen yawa annahum la yukhatabuna bi furu'id dini kas salati wala yu'maruna biha haka nan ba a umarta su da yi bal wala tasihu minhum to wannan kuma dama ai daban yawa wala tasihu minhum daban eh dama idan suka yi bata inganta ba yanzu da wanda ba musulmi ba zai sallah ko sallarsa ta yi saboda bai cika dama sharuɗin ba babban sharaɗi shine mai tauhidi bai karɓa ba musamman in cewa aka yi ya faɗa ya ƙi faɗa ko da yana da niyya kamar mai tambayar da wanda ya rubuto tambaya sati biyu da suka wuce ne ko yawwa idan mutum ya zo zai musulunta ko ran larabawa aka ce da wurin juma'a na tabbata ba a nan gunku ba ne ko yawwa eh Allah ya kyauta ai dama ba za a yi wannan ba sai da jahilci mutum ya zo karɓar musulunci a ce masa je ka sai ran juma'a to mu kyale wannan zance dai sai ce bal wala tasihu min mun sani akwai a cikin abin da ya shafi al'ibadat akwai shurutsin siha akwai kuma shurutsin wujubi ko yawwa sharuɗan da sai an same su take zama wajibi wannan su ake nufi da shurutsul wujub sharuɗa kuma da sai an same su ta inganta ta cancanci a karɓe ta an gane kuma sannan me ma'anar sahihi shi ma a cikin al'akamul wada'iyya kun sani ko al'ijiza ake nufi ko alƙabul wanda duka akwai bambanci ɗaliban ilimi dai duk sun san wannan zance da muke me al'ijiza wai wani ya ce ana yawan amfani da larabci da haka bai gane ba in an ce ijiza'i me ijiza'i ka yi sallah ko ka yi kowane aiki da aka wajabta maka ka yi kuma ya zama wannan an yadda da shi a matsayin ya sauke maka wajibi yawwa barra'a zimmataka eh wannan abin da kai ya kubutar da kai ba a neman ka sake لا يطلب منك الإعادة ولا القضاء شنو الإجزاء أما الصحة والقبول wannan kuma wani abu ne da ubangiji shi ya san su ya karba ko bai karba ba wannan ba a sani ba ko wannan ya isa ka ji tsoro a ka'idar littafan fiƙihu ka yi alwala mai kyau ka shigo masallaci ka yi sallah mai kyau da ka sai a ce me an samu me ijiza'i ka sauke la'asar ba a buƙatar ka sake sallar la'asar to amma a gun Allah komai ya inganta daga cikin sharuɗa shi ma wannan ƙila kai ka iya sanin gwargwadon sanin ka da sharuɗin cewa na san na yi sharaɗi kaza na cika sharaɗi kaza amma an karɓa ko ba a karɓa ba ba da za ka san wannan innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah karɓi ibadunmu su sai ce wa in kanu yu'aqabuna alaiha didda yau ko sai ce wala tasihu min umma damu ala kufrihim ba za ta inganta ba daga gare su muddin dai suna cikin kafircin su wa in kanu yu'aqabuna alaiha didda za a yi musu uquba akanta wa ala sa'iril ahkami fil akhirati kuma haka sauran hukunce hukunce za a yi musu uquba akai a lahira ma'ana dai zancen saɓanin shi ne halhun mukhatabu na biha amla amma zancen za a yi musu uquba a kan barinta to za a yi saboda ita da kuma sauran manyan sharuɗa musamman na usuli Allah samu dace Allah muke roƙo ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaici a zaman gobe sai mu tashi wala tahinu fi bitigha'il qawm إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما muna roƙon Allah maɗauki ya yassare mana al'amuranmu Allah biya wa kowa bukatunsa na alheri Allah ya sa mu cikin salihan bayansa a wasu wani lokaci wani abin da mutum zai ambace shi a irin yanke-yanken maganganu da akan yi wani sai a je ba a fahimci context ko siyakin da mutum yake magana ba da irin wannan yakan haifar da matsaloli da yawa yayin da duk kake magana a kan wani ko ka hakaito abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kai wani sai ya ce to an ce an tsini wa kiristoci sai ka wani kirista ya zai yanki wani wuri ne ce to gashi nan ga masu tsine muku a masallaci ko ba haka ake ba yanzu kawai sai a je a sa social media ce gashi nan yan neman tashin hankali kowa ya wannan ko za mu yi masa Allah ya isa inda kowa ya san zancen da ake yi to haka ba wai iya wannan ba na ba da misali ne da shi haka a zamanin yanzu haka kawai mutane suke ta ɗauki wani zance sai a gutsuro iya shi kaɗai shike nan sai a tafi hadisi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka karanta yawa kuma in ya sake zuwa za a sake karanta shi ba zagi bane ba cin mutunci bane yawa kuma a matsayin mu na musulmi babu maganar ja da baya a kan cewa tauhidi shine gaskiya duk wanda aka bauta wanda ba Allah ba wallahi ko annabi ne mutum ya bauta masa kafirci yayi an gane wannan zancen yawwa kuma a cikin ilmantarwa da karantarwa wajibi ne musulmi ya faɗi wannan kuma ka faɗi wannan bauto me za ka faɗa me ka zo yi duniya kawai abin da aka faɗa ka guji wani abu na cin mutunci ko ka guji zagin abin bautar tasu ko ba haka bane kuma yanzu kamar musulmi akwai wani musulmi da yake zagin musamman ahlul kitabi su suna da'awar suna bin annabawa wani musulmi ne ke zagin annabawa bal babu wani addini duk duniya wanda ya sanya sharaɗin imanin musulmi shine yadda da annabi isa annabi ne in ba musulunci ba wanda da biki ne sai a ce su ma a ce su yadda da annabi muhammadu sannan a zauna da su kuma wannan shine dama zancen amma za ka ga yadda zuciyarsu take tafarfasa an an ce islam ko an ce muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kuma muna son annabi isa namu ne kan Allah ya shirye su Allah ya dawo da su musulunci wallahi banda mai musulunci ba ba mai shiga aljanna ko ba ku yadda ba duk wanda ya bauta wa wani abu ba Allah ba to abin da Allah ya faɗa ne ba ni ne mai wutar da aljanna ba Allah ne mai wuta da aljanna shi ya faɗa annabi isa ne kuma ya faɗa wa qala al-masih ya bani isra'ila abudu Allah rabbi wa rabbakum shi ya faɗa innahu domin yadda lamarin yake shine man yushrik billahi duk wanda ya hada Allah da wani ya bauta musu faqad harrama Allahu alaihi aljannata Qur'ani ya gama mana zance Allah ya haramta masa aljanna kuma karkace za a bar shi ne haka yana rito bai shiga aljanna ba ba a sashi a wani wuri ba sai aka faɗi wa ma'awahun nar kuma aka ce wa malil zalimin min ansar duk duniya in zaka nemo masu taimakonka to ba za su taimaka maka ba saboda zaluncin da kai ka ɗauki haƙƙi na Allah ka bai wanda ba Allah ba shine babban zalunci ya jama'a wannan shine islam muna roƙon Allah mu ya ƙara ƙarfafar islam a zuciyarmu mu yadda da shi kuma mu mutu a kansa Allah subhanahu ta'ala ya shiryar da duk wanda ba musulmi ba Allah ya dawo da shi ya bauta wa Allah ƙarƙashin la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك